kuma ce ta dawo akwai ayoyi na alkur'ani da za a rubuta a ba su su danga sha to da suka da da ta dawo kuma sai ta yi baban bayani sai baban ya ce wai ba kyau wai shirka ne rubuta ayoyin qur'ani a ce za a sha saboda wannan dalilin to shi ne take neman hukuncin haka saboda ta samu nutsuwa saboda kullum suna cikin rashin lafiya da rashin nutsuwa a gida to shi wa manta ya yadda da a karanta ba shirka ba ne to sai ta kyale na shan a karanta na karantawa iyaye lallaba su haƙi Allah ya gane da shi kawai shan ayar ƙwa'ani ko ayar rubutu ba shirka ba ne amma tun da shi uban ya ɗauka shirka ne tun da Allah ya sa abu biya ka bata da ayoyin ƙur'ani da za a yi ta karantawa ya yadda a karanta wannan ba shirka ba ne to ta tsaya nan Allah zai warkar da su ba a yi wa Allah dole lokaci ne idan lokacin da Allah zai warkar da sun yi duk sai su warke inda an yi karanta alkur'ani ya an gama samun waraka ta bi babanta amma ta kyale kace musu da shi
wannan kuma ita ce lakara na daraja ya ce shi yana da wata lalura ta jin kamar kullutu a cikin makogaransa to idan ya kokarin kama haɗewa ko kuma komawa ciki to yakan haɗu da majina daga bakinsa sai ta danga shiga makogaransa sai ke cewa azumin sama ko azumin sama ya samu matsala.
in dai zai kako ne yake yi in dai shi zai dinga kokarin yin wannan to ai kaga yana bata azumi tunda tun da lalura uzuri baya dawama shi wannan abu kaga yana tare da shi ya kamata ya samanto yana kiyaye lokacin da zai yi wannan kokarin kakowa kada ya yi kakowar lokacin lokacin da zai zama ba sannan ya kamata ya ina cikin asiri bai kamata ba a sharin halin beti na na ce inda zai yi wannan inda shi yake yi in yayin sannan abin ya shige masa to ya karya asiri amma idan ba shi ne yake ba abin da ciwon ne yake zama haka yake shiga ba sai ya yi kaki ba ba sai ya kako ba kaga wannan lalura ce uzuri ne ba yadda zai yi ba zai karya masa azumi ba amma in shi ne sai ya yi kakin ya motsa sannan abin yake shiga masa to duk sannan ya yi wannan a cikin lokacin azumi azumi ya kare kuma ya nemi magani
shi kuma wannan ke cewa fitsari yana yawan bata masa jiki idan ya yi alola idan ya je ya gama fitsari sai zan ko akwai ragowa da kowane matsala ne amma in yana alola ko in ya kusan gama sai dinga jin fitsarin yana nan zuwa kaɗan ko kuma a abu zai yi hakan ba sai in yana sallah ya kusan idan wasu ya dinga jin alamun fitsarin yana ɗan wannan shedan ne kawai ya dinga ta'awizi in ya daka ta wannan fitsarin ba zai yi sallah ba ba amma ya tabbatar fitsarin da yake zubo masa to sai ya tsaya ya wanke ya sake alwala amma in ji yake kamar ya zo masa kamar fitsari kamar danshi danshin fitsari to abin da zai tun farko idan ya je kama ruwa kafin ma ya je alwala to sai ya sa ruwa ya jika gaban wandon sai ya jike sharkaf sai ya je ya alwalarsa duk wani danshin da zai ji kawai ruwan da ya jika ne haka malam ya ce mu dinga yi in dai mutum ya samu kansa cikin haka to kawai dan ya nemi idan ga ta'awizi ya kuma rabu da shedan shi shedan baya so a bauta wa Allah sai ya jika gaban wandonsa kawai yawwa in ya tashi ya alwalarsa da ma ya riga ya jika gaban wandonsa zai je duk danshin da zai ji ruwan da ya zuba ne amma in ba danshin zai dinga jin danshi danshin kamar ya fi tsarin ko bai fi tsarin ba zai dinga jin danshin sai ibada ta gagara ruwa zai jika gabansa maganin shaidan kenan a udubillahi sai ɗaya ruwa ya zuba kawai in an jima ka zo motsi ka ji danshi ya kasar ruwan da ka zuba ne ba fitsari ba ne Allah ya ba mu dace na'am
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا sai sai ta nuni sai da maryamu ya zuwa ɗan jaririn da yake hannunta ba ta magana da kowa da sun tambaye ta ina kika samu da wance ba ma ba miji ba komai a ina kika samu da dan wane ne sai ta nuni zuwa gare shi sai suka ce kai ya za mu yi magana da wanda yake cikin zanin goyo ne dan yaro karami kike nuna mana shi قال قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا kala sai annabi isa yana sanin goyo yana daga cikin wato yara waɗanda suka yi magana suna ƙanana suna sanin goyo a kirge suke su sha bakwai ne ko to an da annabi isa a ciki sai ya ce ni bawa ne na allah kuma allah ya bani littafi shine injila waje alani nabiyan kuma ya sanya ni annabi ne daga cikin annabawansa وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
Allah ya ce waje alani mubarakan Allah ya sanya ni mai albarka mafa'uli ne ko hali ja'alani wato mafa'uli mubarakan ko kuma ja'alani Allah ya sanya ni halin kasancewa ta mubarakan mai albarka aina ma kuntu inna din la kasance ni mai albarka ne mai amfanar da halittar Allah ne wa usani bis salati yayi wasu ci gare ni da yin sallah wazakati da kuma ba da zaka ma dumtu hayyan mutukar dai na da wama ina rayayye
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا wa barran kuma ya sanya ni na zama to mai biyayya ga ya umarce ni kenan da biyayya ga uwata maryam tun da uwa ce mishi walam da jarumi ya sanya ni jabbara mai wato jan kai mace beri ne wanda ke mai girman kai mai mai mai jin isa shakiyan kuma wato shakiyi mai yawan sabo ga ubangijinsa allah allah bai sa ni haka ba Hagan babu iyaye ba jabbaranci ya samu kenan kuma shakawa ta tabbata saboda haka Allah bai sa na haka ba والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا shi ma ya samu abin da annabi haya ya samu sai Allah to ya ce kuma ubangiji ta ala ya yi aminci gare ni mana wassalamu aminci kuma na Allah ya tabbata a kaina daga Allah yau ma wulittu ranar da aka haife ni wa yau ma amutu da ranar da zan mutu wa yau ma uba asu hayyan da ranar da za a tashe ni ina rayayye shi ne rana da kiyama
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون wannan da muke magana sadan nan shine isa wato ainihin dan maryam in ji allah kaulul haƙƙi wannan yake bacci batun nan da ake yi batu ne na gaskiya shi dan maryamu ne allah ya yi shi da uwa ba uba allah zifi yamtaruna wannan da suke yin musu suke jayayya ainihin a cikinsa su ne nasara ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون fayakun an sun yi musu a cikinsa nasara ko sun ce shi dan Allah ne ƙarya suke Allah bai daɗa shi ne Allah da kansa ya ce ma kana lillahi bai dace ba bai kamata ga Allah ba an yi ta'ira min walade da ɗa ya rike da dama mun faɗa akwai magana kubutar da Allah a cikin wannan sura daga barin rukon ɗa subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji Allah daga barin rukon ɗa idza qada amran in ya hukunta lamari ya so afkar da shi fa inna ma a takaice dai Allah ya qulu lahu yana faɗa ga lamarin kun kasance ko ya kunu sai lamarin ya kasance don haka annabi Isa a cikin kudurar Allah halittarsa ta kunce kasance ba uba fakana sai Isa ya kasance da uwa kawai babu uba
وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم wannan Allah tabaraka wa ta'ala ne ya faɗa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a kultana nan muƙaddara yace ga ya musu ya rasulullahi hakika ubangiji Allah ubangiji na shine ubangijin ku ya ku faru makata fabudu ku bauta masa wato ainihin ba tare da hada wani tarayya da shi ba haza wannan abin da na gaya muku na bauta wa Allah ba tare da abokin tarayya ba siratun mustaqim shine tafarki daidaitacce wanda zai kai ku zuwa ga yardar Allah فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عزيم kenan jama'u kuma na annabi Isa suka sassafa a cikin lamarinsu da lamarin annabi Isa Allah ya koma maganar Isa sai jama'u na nasara suka sassafa akwai nasaran da suka ɗauka shi Isa wato ainihin shi dan Allah ne domin Maryam ta zo da shi babu uba saboda haka dan nan na Allah ne ita Isa kuma mata Allah ce dan haka matar Allah Allah ce saboda haka su suka tafi masu salisu salasa kenan Allah Allah ne ɗansa Isa Allah ne matarsa Maryam ma Allah ce wannan magana ce ta banza ba ruwan Allah da wannan sabanin da suka yi kenan wasu kuma suka tafi akan cewa ita kawai baiwar Allah ce amma dai lalle danta dan Allah ne wasu kuma suka tafi akan cewar kawai ya cancanci abauta masa domin ya fito daga Allah kaga na suna nan dai a gina dan Allah to wannan duka sabani ne na nasara da suka yi a cikin annabi Isa sai Allah ya ce kawai lalle na kafaru hakika azaba da tabewa ya tabbata ga waɗannan da suka kafurce wato da Allah suka faɗa abin da suka ambata to tabewan nan da wailun din nan ya tabbata gare su zan mashadi yawmin azimin daga mahaɗa ta rana mai girma shine ranar halarta alkiyama
أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين asma ya ce abu mabuji abu na ban mamaki bihim abin da yake ganin su ya rasulallah ji na ban mamaki wa absar ya duba da su a wannan rana ta da kiyama duba na ban mamaki za ka gan su za a zo da su gaban Allah ranar da za ka ji suka gan su ji na ban mamaki yau ma ya tuna na ranar da za su zo mana a ranar lahira yanzu Allah ce lakin zalimuna sai dai hakika an zalimai a wannan rana za su kasance fi dalalin cikin wato ainihin bata mudinin wanda yake bayyanan ne tun daga sa duniya ma suna cikin bata to da za a zo da su lahira kuma su duba azaba su ga an tashi to ba abin da zai kasance a gare su sai azaba saboda haka bata nan da ya tabbata gare su a duniya shine zai bayyana da sakamakonsa a kansu a ranar lahira su ji ji na rashin ma'ana suka kurin jin gaskiya suka ƙi ganin kuma gaskiya suka ƙi karɓa to al'ajabin wannan jin da za su yi na yanzu na haƙiƙa وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ce musu gargaɗi ma ya rasulallahi ka wato tsoratar da kufaru makata da kafirai ma na ko'ina yi musu azi da ranar tabewa ranar takaici yau malhasara ranar takaici ranar da mai muni zai ciza haƙoransa yana nadama ita ce ranar alkiyama ranar da za a ba da sakamako ka yi musu gargaɗi da wannan ranar isbori alamu yayin da wato aka gama aka kammala kammala lamari baki daya aka yanke hukunci Allah ya gama zartar da azaba ga kan waɗanda suke kafirai kuma ya zartar da rahama ga kan mumini Allah ka sa mumini wa'u su kuma wayannan kafiran suna cikin wato gafala ne a nan duniya suka rayu ba imani suna ta shirka wa mulayu nuna su ko babu suna yin imani da Allah
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون hakika Musa Allah mu mu ne muke gaje ƙasa da wanda da yake kanta kowa da kowa masu hankali ya yarin jayar ne zuwa wato masu hankali da ya ce wa man alaiha hadda ma marasa hankalin duka Allah ya ce mu muke gaje ƙasa da wanda suke kanta mana mu kashe su sai ƙasar kawai ba kowa wa ilaina yurja'una zuwa gare mu ne ake komar da su kuma a yi musu sakamako da abin da suka aikata wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya dama da akwai kisoshin annabawa daban-daban a wannan sura mai girma shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ambaci gare su fil kitabi a cikin wannan littafi naka shine alqur'ani ambaci labarin ibrahimu mana halilun rahman innahu haƙiƙa shi annabi ibrahim kana ya kasance siddiƙan mai tsananin gaskiya nabiyan kuma annabi daga cikin annabawa إذ قال لأبيه يا أبت لتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ambaci yayin da Ibrahim ya faɗa ga baffansa Azaru ya ce ya abaci ya kai baffana Azaru baffansa ne limata abu ma la yasma saboda mai isa kake bautawa abin da baya ji wala yusuru baya gani shine gunki wala yuguni an kashe an baya iya isan maka da komai komai baya iya maka ya saboda me yasa kake bauta masa wannan wannan wannan yana nuna mana gundarin magana akan baban annabi ibrahim ba kafiri bane saboda in an ce baban annabi ibrahim shine azaro kafirin nan mai bautar gunki to an yi banna ba haka ba shi babbansa ne dan uwan babansa ne shi babansa sunansa tarihu amma wancan azaro da aka ambace shi shi ya raina annabi ibrahim dan uwan babansa ne al'ada ce a lokacin idan mutum ya haihu ba zai raina ɗansa ba sai dai ɗan uwansa ya karɓe shi ya raine shi ko da yana da rai ko bai da rai uwan uba ne ko ƙanin uba ne duka ɗaya ne to shi azaru ƙanin babansa ne ma'aikun annabi ibrahim shi ne tarihi ko a cikin wato ainihin salsala da ambatan kakannin ma'aikin allah za ku ga idan an faɗi cewa wato annabi dan kakan annabi muhammadu dan wajen annabi isma'ilu sabitu babansa isma'ilu annabi isma'ilu babansa ibrahimu baban annabi ibrahimu tarihu ba azaru ba tarihu ne saboda allah ya alkawari dukkanin dukkanin annabi da iyayensa da kakanninsa dukkanin su mumine ne masu kadaita allah ne ba taɓa samun mashirki a cikin zarin salsalar iyaye da kakannin annabi ba tun daga kan annabi adamu har izuwa bayyanarsa a cikin kakansa abdulmuɗallabi da babansa sayidi abdullahi babu mai bautar gonki mai mummunan hali ma babu ba mai sata ba mai shan giya ba mai zana ko so ɗaya ba wanda ya taɓa zana a waɗannan kakannin gabaki ɗayansu idan ka kirga su daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kan annabi Adam sai ka ga kakanninsa da babanninsa kirga mutum hamsin shine na da ɗaya annabi Muhammad kuma cikin su babu kowa sai annabawa da mursalai sai waliyai duk wanda kaji ba annabi ba to waliyi ne a zamaninsa za ka ga annabi ya fara tun daga adamu ba shi su ka gani aka towa har zuwa nuhu aka samu idrisu yana ciki aka zo aka aka aka towa aka samu kuma wato har aka zo kan annabi ibrahim da annabi isma'ilu da annabawa mursalai ne to duk wanda ka ba annabi ba a cikin salsalar zaren wato nasabar manzon Allah to waliyi ne shi ne muke cewa annabi Muhammadu ibn al-anbiya ibn awliya'i dan annabawa ne da wali babu wani wanda yake da wani hali lalatacce a cikin su baki daya shine mai waka yake cewa walam taqa fi nasbihi safahu amin ladun adama la junahu babu wauta babu asha a cikin nasabar manzon Allah tun daga zamanin annabi adamu har zuwa kansa babu wani zubar da ruwa na banza na sana ko barna ko wani mugun hali duka babu annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya gaya mana hadisi ingantacci yana cewa ban gushe ba ana cirata ta daga wato tsatsanni masu tsarki daga wato tsatsanni masu tsarki zuwa kuma mahaifa mahaifa mahaifa ta mata masu tsarki masu girma masu abun alfahari wato annabi yana cewa lam azal atanaqalu min al-aslab al-tahira ila al-arham al-fahira a wata ruwayar kuma yace ila al-arham al-zakiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama tsatso na baya na maza da yake dauke da su masu tsarki ne ma'aikar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga masu tsarki ne kuma ababen alfahari ne ga kowane zamani saboda haka cikin kakannin annabi babu kafiri shi ko azaru kafiri ne masu tafsiri da allah su dinga nura annabi muhammadu bai fito ta bangaren wani mashirki ba ko ɗaya babu allah shi ya gaya mana wani kallibu ka fi sajidi ya muhammadu sallallahu alaihi musu Allah tun daga annabi Adamu muna jujjuya ka ne cikin masu sujjada masu kadaita Allah ba mushriki ba lalatacce a kakannin annabi ko so da ko ɗaya babu saboda haka wannan al'ada ce ta nuna haka ake yi shine babban sa'azaru wanda yake sassaka gumaka har ya dinga ɗora masa ya tafi ya je sayarwa kuma ya dinga bautar gunki don tsananin bauta wa gumaka ne ya zama mai kera gumakan yana sayarwa shi ya kai ya kawo shi yake halitta allolin ma ta rigima ta rigima babu annabi ibrahim ya yi Fati tun annabi ibrahim yana dan kankani shi kuma muwahidi ne to wannan kanin uban shi ne fitinan nan shi kuma annabawa allah ya keɓance su da biyayya masu arziki irhasat da ake gani akwai mu'ujizozi akwai irhasatu to irhasatu yana kan kowa ba ba annabawa ba ko kai ne yanzu aka haifar maka yaro in zai albarka tun yana gangani za ka gane za ka gan shi mai tausayi mai biyayya yanzu ga ɗan yaro sai ka ga an ba shi abu ya ci sai ya goye sai ya zo cinye babarsa sai ya danganta mata baki ci mama ci mama ka san wannan ɗan zai albarka amma yanzu wani mara albarkan yaron tun yana yaro ake ganewa ta ya muri ne sai dai a yi munafunci amma ana gane mai albarka ana gane mara albarka yanzu wani yaron da babarsa ta dawa ba sai ya kwace ba za ta ci ba ananiyancin nasa tun yana ƙanƙani yake ta yi kan uwarsa hayewa yau baya tausaya wa iyaye to alama albarka ta annabawa da ta ta bayyana tausasa wa iyaye da biyayya waliyan allah alamomin alherinsu da za su zama wani abu nan gaba za ka same su tun suna ƙanana suna da girmama iyaye da tausasa musu da neman albarkarsu amma kaga yaro baya tausayin iyaye baya tsoron bata musu rai magana albarka ko jin daɗi nan gaba babu ita to alamar albarka annabi ibrahim bai yi fada ya yi damba da ƙanin ubansa ba hasili ma idan ya gama kera gumakan sai ya ɗora masa guda uku ɗaya a kansa ɗaya a hannunsa na hagu ɗaya na dama ya ce ya shiga gari ya je ya siyar gidajen da ba su da alloli su siya ina da da sayan Allah yake yi a sai ka sayo babban mai baka kuɗi ba wanda kuɗi yake wanda hauka da jahilci Allah ka kiyaye sai annabi Ibrahim in ya ɗauka ya tafi to duk masu tallan gumaka za su kira ni suna ye kuwa a sai Allah babba a sai sai ya ɗauka shi ya tausa ya dinga ihu yana cewa "As- ina wanda zai sai abin da ba zai amfanar da shi ba ina wanda zai sai abin da zai cuce shi ina wanda zai sai abin da zai kai shi cikin wuta sai a lebo duk sai kowa ya kauce sai ya shige ba mai sai sai ya kwan goma ishirin yana fita da gumaka ya dawo ba sa ba ciniki ya ce ya ga abin da yake cewa ya same shi ya duka ya zagi ya duna amma saboda biyayya ya dora masa da zai tafin amma zai ci gaba da aikin Allah da wa'azi to shine azaru wannan hadisi daga annabi ko daga batun asar na bai zo akan cewar wannan yana da wata alaƙa ta haihuwa da shi ba na'am ya abaci sai ke yi wa wannan wannan babban nasa ainihin wato ainihin gargadi shi sa ya ce ya abaci ya babana muke cewa ya babbana la ta abudu shedana kar ka bauta wa shedan fa kar ka bi shedan ka dinga bautar gumaka inna shedana hakika shedan kana asiyan ya kasance mai yawan sabo lirrahmani ga ubangiji Allah أصيلا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ya kai bafana ina tsoro fa wato kada azaba daga ubangiji Allah mai rahama ta shafe ka ta ka in baka tuba ka daina bautar gumaka ba ina jiya maka tsoron kamuwa da shafuwa da azabar Allah fata kono sai ka kasance waliyan mai taimako li shaidani ga shaidan ya zama kuma abokin tafiya da kai zuwa jahannama قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وحجرني مليا na ce ya kai ibrahimu in ji baban ya ce a ragibin anta yanzu shin kai mai kyami ne an alihati daga wato allolina da gumaka da nake yi ya ibrahimu saboda kai yanzu kai ne za ka a rasa mai mai kyamun allolin da nake kerawa nake bautawa sai kai kai ne za ka to la'illan tanta in baka bari ka kame ba daga abin da kake faɗa akan maganar bautar gumakan nan la'arjuman naka wallahi haƙiƙa tabbas zan jajjefe ka in haɗa ka da jama'a ta don mu jefe ka in baka bari ba za mu sa duwar wasu mu jefe ka saboda haka wajen ƙaurace mu ka tafi ka rabu da ni maliyan ka tafi zamani mai tsawo kar ka dawo ba na son ganin ka قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا kala sai annabi ibrahim ya ce kaga an gaya min maganganun banza an zage shi amma kore shi amma sai ya ce salamun alaika gaisuwa ya yi masa aminci a tabbata gare ka baba kada wani abu mai muni ya same ka dama su bayan allah allah ya gaya mana ne za mu da mahimmin jahilu na kalu salama shi ka sa- ka yi haƙuri baba abin da kake ciki na kuskure sa astaghfiru laka rabbi sannu zan roƙa zan roƙan maka ubangiji na yi maka afuwa ya shirye ka innahu kana bi khafiya haƙiƙa shi ubangiji na Allah ya kasance wato hafiyan mai alkhairi gare ni muna ganawa a asirance muna samu ina yanayin baiwa mana Allah ya nemi alkhairi in na roƙe shi yana amsawa in nemi na je hafiya kenan saboda haka zan roƙan maka Allah wato ainihin ya gafarta maka an ce wannan kafin dai annabi ibrahim ya tabbatar da shirkan wannan mutumin mushriki ne makiyin allah ne shi ne ya ce zai masa wannan addu'a daga wani ya ji an ce gashi an- annabi ibrahim ya ce zai neman magafara allah kaji an ce to ai kuma a ka'idar musulunci ba a yi wa kafiri addu'a ko kirista ne ya mutu kun saba da shi ce ko allah ya ji ka musulmi ko hadari aka yi mota mutane suka mutu da yawa ce kai wannan hadari da aka yi allah ya ji kan musulmi bom ɗin da aka saka wa jirgi a kaduna allah ka ji kan musulmi shi kenan wanda yake kafiri kirista ba ruwanmu da addu'a gare shi to ga mai bautar gumaka annabi ibrahim ya ce zai neman magafarar ubangiji shi ne ya ce allah a yi wannan kafin kafin kafin allah ya gane da annabi ibrahim cewa makiyin allah ne kafin allah ya gane da shi cewa wannan kafiri ne na ƙinni da ba zai dawo ba shi ne kabla an yi ta bayyana lahu annahu aduwwul lillahi ne kamar yadda allah ya faɗa ko to wannan a cikin bara a sauto su ne abin da ya janyo da amma annabi ibrahim ya gano wannan mutumin mugu ne ba zai bar bautar gumaka ba ai bai kuma neman masa cewa zai nemi gafara allah ba gare shi
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ce zan rabu da ku in maza bar ku da ku da abin da kuke bautawa kai bafana abin da kuke bautawa kuma bayan Allah na gumaka ni kan zan dan kaurace muku tafiyar da kace kace in bari in tafi to lalle zan tafi zan bar ku yawwa saboda in bar ku da ku da ababen da kuke bautawa wa dora bi kuma zan bautawa ubangiji na Allah zan roƙe shi a sa Allah a kona shaƙiyan ya kusanta ina fatan kada in kasance wato taɓaɓɓe da abin da wato ainihin nake roƙon ubangiji da shi ma'ana abin da nake roƙon allah da shi ya bani shirya da tsayawa akan tauhidi to ina roƙon allah ya tabbatar da ni akan haka kada na zama wato ainihin cikin masu tsaya wanda suka taɓe ba su samu shirya ba فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيعا فلما واتو عينهم wato yayin da ita zalahun ya kauce ya nisance su wa ma ya abudu na min donin lahi da abin da suke bautawa koma bayan allah ya tafi ya bar su ya bar baki ɗaya wannan ƙasa ta falasɗinu shine inda ya tafi wato ainihin baitul maqdis ya tafi can shine yana barin nan ya tafi ya bar su Allah ya ce wa wahabna lahu wato ishaqa wa yaqub sai muka bashi yaya guda biyu waɗanda za su dinga ɗebe masa kewa sai muka bashi ishaqa ko muka bashi wato ainihin yaquba muka bayan an bashi isma'ila da farko kuma tuntuni shiru ba a kuma ba shi wani ɗa ba sai aka ba shi ishaƙa shi kuma ishaƙa shi ne aka ba shi shi kuma yaƙubu ishaƙa da yaƙubu duka da ɗan da jikan aka ba annabi ibrahim don nasa ne wa kullum kowane daga cikin ishaƙa da yaƙubu ja'alna mun sanya shi nabiyan annabi daga cikin annabawan allah ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Allah ya ce wa abna lahum muka yi baiwa gare su kuma min rahmatina daga rahamanmu muka ba su wato alkhairu rahamanmu muka ba su wato annabta su ishaqa da yaqubu muka ba su kuma yayaye masu yawa su yusufa da yan uwansa muka ba su kuma wato ainihin abun abun hannu cikin su har aka samu ɗaya zama an yalwata masa arziki an shimfiɗa musu duniya a cikinsu akwai ma annabawa akwai waɗanda aka ‘ya'yansu an ba su dukiya da yawa sannan kuma har a cikinsu aka samu annabi yusuf amma ya zama sarki wannan duk daga cikin rahamanmu ne da muka ba wa wayannan zuriya waje an lahum lisana sirkin aliyan sannan muka sanya harshe na gaskiya madaukaki a gare su shine wato ainihin a kansu da imanin da suka yi da hidimar da suka yi hadarar Allah sai muka sa haske harshe harsunan bayi na gaskiya a kansu maɗaukaka kowa yake yabo na alhairi gare su da halittar Allah da an ce maka annabi isa haka kaya ba ko da ba zamanin kuka yi ba da an ce annabi yaƙo ba sai ka ji kaya ba saboda Allah ya riga ya sa harshe na gaskiya na halitta a kansu kowa yana faɗa alheri a kansu duk ahalin addinai suna yaba musu yanzu babu yahudan da zai soki yaƙubu ko ishaƙa babu nasaran da zai soki annabi yaƙubu ko annabi ishaƙa amma suna ganin suna su ne to ballantana mu kuma musulmi mutanen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda gundaren addinin da suke a kai na annabi ibrahim shine addinin da allah ya ba annabi muhammadu da sunan al-islam addinin mu ɗaya da su sannan kuma kakannin annabinmu muhammadu kuma mu ne gundarin masu yabo gare su allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan alkhairi a gare su ashe bawa ya zama ya samu yabawa daga bayan allah rahama ce ta allah don haka ya zama wajibi ga duk mumini ya yi kokari ya bayan ya samu yardar allah ya samu yardar manzan allah to kar ya taɓa bayan allah da za su ce tar da shi a yi kokari iya ƙoƙarin mutum ya yi ƙoƙari ya samu yabawa daga 'yan uwansa bayan Allah tun daga gidansu tun daga 'yan uwanka karka yadda ka zo kai ta yin abin da 'yan uwanka za su ce tar da kai kai ne babban ko kai ne ƙaramin kowa ya ƙoƙari ya samu yabawa in ka samu wannan da alaƙa da mu'amalarka da bayan Allah ma ka yi ƙoƙari ka samu yabawa karka yi abin da za a dinga kai aiwa na mayaudari ne kai da ake da wani mugu dan hada fada ko kuma ana wani girman kai wani bai da tarbiyya wani bai da ladabi to wannan in mutum ya samu wannan ya shiga uku ko kuma wani azzalimi ne in dai abu ya shigo hannunsa sai dai kawai a haƙura baya kofin ce ɗansa ko kwacancanu wannan ana raina wannan to tana kai mutum cikin halaka idan ko mutum ya samu yabawa ka ce a wane mutumin kirki ne salihi ne a wane ba ruwansa ba nasu ba naka ba ma an yana da shi ba ka yake wani kai ai wani yayi kaga wannan ana raina shi shi ma ba karamin alkhairi ba ne saboda mun ga abin da ya faru wannan hadisin na shekara ta hudu wannan mutuwar mace-macen da aka yi a madina annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana mana da haka nan da aka yi mutuwa maki ya tura a je a yi janaza da suka ɗauko gawar annabi yana wajen bakin masallaci za su shige maki ya miƙe ko aka shige sai ce da sahabbai su saurari mutanen nan na baya mai suke faɗa akan wannan ya mutum suna kasan na baya su ne za ka yi suna ta magana amma an rasa mutumin kirki kai bawan Allah duk wata rigima ya raba ta ba ruwansa komai nasa dan Allah kai ai wani aladar ta damuwa sai da suka shige manzo Allah bayan an zauna aka yi shiru sai manzo Allah ya ce laqad wajabat lahu sabai suna ji can sai aka kuma ɗauko wata gawar an yi mace-mace ne annoba a lokacin ana tahowa da wannan gawar ana tafe sai ma'aiki ya miƙe duk suka shi annabi ya ce su saurari su jifa mai za a faɗa a bayan wannan suna shigewa sai na bayan nan suka ce kai yau suwa na sun huta jaraba an ɗauke mugun mutum cikinsu mara kirki wanda baya ganin kowa da daraja sai mugunta wane hada fada sai suka shige sai da annabi ya zauna sai kuma cewa laqad wajabat lahu to shine sahabbai suka ce ya rasulullahi waccan gawar da suka shige kace laqad wajabat lahu wannan ma laqad wajabat lahu menene wajab kowanne ya samu kalma ɗaya mai mazala ya ce wancan da kuka ji mutanensa suna yabansa mutumin kirki ne ina tabbatar muku har da rantsuwar annabi ya ce laqad wajabat lahu aljannatu aljanna ta waje ba gare shi kaga ba dubawa wani aikin sa mai a'a tunda dai bayan Allah sun yaba shi ya taimake su ya girmama su bai wulakanta su ba aljanna ta tabbata gare shi wannan na bayan kuma da aka ce an huta mugu a zalimi kaza kaza suka soke shi annabi ya ce wallahi hakika wuta ta tabbata gare shi laƙar wata matulakon naru to ashe idan har muka zauna muka ce za mu ci mutuncin junanmu ba za mu tausaya wa junanmu ba ba za mu girmama wa junanmu ba mu ta rayuwa a gida ɗaya muna cin kanmu muna ta faɗa muna hararar juna da ɗaya ya mutu ɗaya ya ce an huta kaga wuta kenan da ɗaya ya mutu ɗaya ma kaga duk an tafi jahannama ba wani abin da zai karɓo mutum daga fadawa azabar Allah in bayan Allah suka soke shi gun Allah amma in mun jure mun yi haƙuri mun zauna da junan mu lafiya mu daure mu rabu lafiya mu rayu lafiya kowa in ya tafi a yi kukan rabuwa da damuwa da cewa mutumin kirki ne kaga aljanna kenan saboda haka yan uwa Allah ka ba mu dacewa abin da zai kai mu a ce Allah Allah wadare tar an huta da wani ya tafi Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye ai mutane haka suke ko kai mu ka kowa ma ya sani yanzu sai kai wani bako ya zauna tare da kai mu ba su baki ba ka damuwa ya ta zama kuna ta jin daɗin juna don ba wahalarwa ba ta kalili amma wani bakon aka yi shi ya zo ran da ya ce zai tafi ji kake kamar gobe sallah saboda ya takura kada ni shi ko nan babu ka san bai samu yabawa ba ko su saboda haka rayuwa kenan muna so Allah kai mana arziki arzikin da za a ce yau gashi mun shige bayan Allah da muka taru da su su ce wayo an yi rashi ai ba akwai wanda ba zai mutu ba ai ba mutuwa ake ji ba kawai ka mutu a ce an huta to ka ga ba daɗi za ka ba mu dace za ka gyara halaye
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيعا ka ambaci ya rasulallah ya cikin littafin nan naka shine alqur'ani ka ambaci Musa shi ne wato ainihin kalimun lahi shi Allah ya ambashe shi da yawa da yawa sunayensa da yawa a cikin alkur'ani a cikin annabawan da aka ambata ya fi kowa yawan sunaye wajen ɗari da sha ɗaya an ambace shi a cikin ƙur'ani ce to ka ambace shi da bayaninsa inda hu hakika shi nawa musa kana ya kasance mukulisan mai wato tsarkakakkiyar zuciya wajen ibadar Allah da kaɗai ta Allah wa kana ya kasance rasulan manzo na Allah nabiyan kuma annabi wa nadainahu min janibi at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiya Allah ya ce wa nadainahu Musa Allah mu ne muka kiraye shi wato min janibi dori daga gefen nan na dutsen duri sina al-ayman gefe na dama sannan musa ya yi soye ga allah allah ya kira ya ce ce ya musa yi ne an allah ni ne allah hasken da ka hango ba fitila ba ce ni ne allah ta allah ya ce wa ƙarrabahu muka kusanto da shi kuma zuwa gare mu najiyan halin kasancewarsa yana yin nuna jati muna ganawa da ni ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا Allah ya ce muka bashi daga rahamanmu dan uwansa Haruna nabiyan ya zama to annabin Allah kuma shi ya neman masa shi ya roƙa Allah ya amsa masa roƙonsa ya mai da annabi annabi Haruna shi ma ya zama annabi shi sa shi kuma Haruna dan uwan Musa ne kamar abokan wasa ne to bashi nasa ne ya an ma ya roƙi Allah ya bashi annabta shi ne ce kaga dan uwa da dan uwa kawai ka lura karka abin mamaki dan uwa da dan uwa babu komai da yake iya faruwa gare shi wato sai alkhairi kuma komai ka gani daga dan uwa karka yi mamaki idan kaga dan uwa ya yi maka alheri dan uwanka komai girman alherin da ya maka karkai mamaki dan uwa ne zai iya yi maka idan kuma dan uwa ya juyo ya maka sharri da asala da mugunta shi ma karkai mamaki dan uwa zai iya komai komai da ka sani dan uwa zai iya ma don daga alkur'ani ake fahimtar komai kyalar lura da tadabburi da tafakkuri cikin alkur'ani shi yake haifar mana da gane wa'azuzzuka kuma shi ne yake haifar mana da sanin abubuwan da ba mu sani ba don kawai wani ya ga ɗan uwansa ya nema sharri ya rikice ɗan uwana ne fa yanzu shi ne ko ko ɗan uwanka ya maka wani abin alhairi na daɗi ka rikice ka ce ban zaci zai maka an dai ɗan uwa ne zai maka komai duk girman alhairi ɗan uwa zai maka tun daga ɗan uwa don tsananin san ɗan uwansa annabi musa ya roƙi allah ya mayar da ɗan uwansa annabi mursali yan uwantaka ba ta yi ba Ta yi.
to yadda suke da annabi musa da haruna haka annabi musa yake da shi da wannan da ya nufi a ƙasar nan ƙaruna Sannan haka yake da shi da ƙaruna don haka ya za a yi ya za a yi da ƙaruna ai ƙaruna ya nemo wa annabi musa shi da a annabi musa allah yi allah ya nu- Allah ya- Allah ya nuna mana ɗan uwa zai iya wa ɗan uwansa duk wani sharri don kaka ce ai uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ai babanmu ɗaya ya a'a duk abin da ka karɓa daga halarar ɗan uwa kar kai mamaki zai iya yi ka ji dai ɗan uwa don tsananin yan uwantaka da san juna ba faca kuɗi aka bashi ya ce shi ma a bashi ba ba wani gida aka bashi mai kyau ba ko wata mota ya ce shi ma a bashi a'a annabta fa da manzanci Allah ya ba Musa amma annabi Musa ya roki Allah ka ba wa Haruna ma Allahu Akbar.
akwai abin da dan uwa ba zai nemo wa dan uwansa ba Babu.
shi ko karuna ka gani annabi musa da ya zo yana wa'azin a daina zina a bauta wa allah a daina shirka ɗan uwansa ne yadda musa yake da haruna haka yake da karuna sai ya ƙulla sharri ya yi makirci ya sa karuwa a wajen wa'azin ta zo yana faɗin yin zina haramun ne a daina allah ya hana to ka san sau da yawa masu laifin ana yin wa'azi sai su ce da su kake yanzu mutum idan yana zuwa yana zana ko yana shirkar sakalo kana wa'azi a alkur'ani a daina wani cewa zai ba da shi kake idan wani yana fada da iyayensa ka zo kana wa ƙararar buka allah ta hudu illa iya ka gama wa'azinka wani cewa zai da shi kake to wannan sunna ce ta Allah annabawa duk sun gamu da wannan isa muke cewa duk wani mai wa'azin da ba a ce ba habaici yake ba ba da wani yake ba bai cika mai wa'azi ba annabi muhammadu an ce ya yi habaici suwa ne yake sauran yan uwansa annabawa duka an ce musu to sai karu ne ya ɗauka maganar zinan nan da addinin yakin da sun ki karɓa addinin sai ya ɗauka da shi yake to shine sai ya kullo sharri ya haɗo da wata karuwa lalatacciya mara kunya ta zo annabi musa yana cikin wannan wasan sai ta daga hannu ta tambaya ta ce to me ya hukuncin kuma mai cewa a daina yin abu kuma yana yi yan magana da na ce musa jiya ai a ɗaki na ma ka kwana Subhanallah.
annabin allah mursali kalimullahi ulul azami dan uwa ya shirya masa wannan to kai waye da dan uwanka ba zai shirya maka sharri ba duk ba ma duban rayuwar magabata ne shine mutum yake kiɗimewa dan uwanka ya je ya kulla ma ya ce ka ce kaza ka yi kaza wani sharrin ma dan uwa ya lika ma har ka mutu ka je kabari har ka ko da za a kuma yin wata duniyar wannan sharrin ba zai raba da kai ba saboda saboda matsalar yan uwantaka annabi musa har ya kai halin da ya kai ya shiga har ya faɗi ya suma har allah ya ba shi izini da ƙasar har aka yi yadda za a yi kowa ya san isa abin da ya faru saboda ka dai kawai abin duba da rashin hikima da rashin wayo na jini na yan uwantaka abu ɗaya ne ko ƙarunan da ya yi wannan sharrin yana son musa saboda jinin ɗaya ne duk inda ka ga dan uwa ya taso yana neman kace-kace da dan uwansa kyale yana son sa ƙaryar jini a ce jini ɗaya akwai kiyayya babu kiyayya shi ɗan uwa ne ba su da wayo idan da wayo kaga dan uwanka ya dame ka ba ka son sa ko kana so ka cuce shi sai ka daure ka danne dan kana furta kalma mummuna akan dan uwanka an san mahasadi ne kai hasada ce kawai amma ba kiyayya ba dan uwa baya kin dan uwansa amma kaga dan uwa ya dage sai ya bata dan uwansa yana jin haushin dan uwansa ya ko ƴaƴanka ka tara kake zagin dan uwanka kaga ne kai ka haife su ko wallahi sai sun gane kai mahasadi ne dan ba taba dan uwan da yake dan uwansa ba ma kiyayya a yan uwantaka ta jini shi sa ake daurewa ake cicewa in ka ji wani abu ya yunkuro maka za ka yi da dan uwanka to nemi tsarin ubangiji a bacce to da a gane cewa ko da hasada tare da kai gara a ce ka mutu tuntuni Allah ka kiyaye na'am واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيعا Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambaci wato ainihin ah, إسماعيل Isma'ila a cikin littafi shine Alƙur'ani Eh, Allah Allah yana ta yaban annabawa da kansa shine hamdul qadimi li hadis rabo ne na kadimi zuwa hadisi shine gashi ya ce ka ambaci Isma'ila a cikin littafin ka shi ko Isma'ila ya kasance sadiqal wa'di mai gaskiya alƙawari ne wato yana ya ciccika alƙawura na Allah da alƙawura da shi da mutane duk yana mai ciccikawa wa kana rasulan ya kasance manzo ne da Allah ya aika shi zuwa can jurhumu nabiyan kuma annabi daga cikin annabawan Allah وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا annabi Isma'ila ya kasance yana umarnar iyalansa na jama'arsa da duk wanda yake tare da shi bis salati da tsaye da sallah ko zakati da ba da zaka wa kana ya kasance marziyan yardaje abin yarda inda rabbihi wajen ubangijinsa واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيعا ambaci a cikin alkur'ani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idris shine annabi idrisu shine kakan baban annabi nuhu ko inna huwa hakika idrisu ya kasance wato siddiqan an annabi mai yawan gaskiya nabiyan kuma annabin Allah ورفعناه مكانا عليا warafanahu wato musa allah ne muka ɗaukaka shi makanan wato bugire aliyan maɗaukaki shine ainihin wato muka ɗaukaka shi muka zaunar da shi a sama ta hudu wani kaulin kuma aka ce a allah ne ya ɗaukaka shi shi ma ya kai shi aljanna tun da ransa wannan duk da ya ɗaukaka ce ta ubangiji allah fara mun yi baga- wannan mun ba da ai wannan magana warafa na hugo da adadin an an tuna ko mutum yana neman wani abu na Allah daga Allah ya ta karanta wa rafa'ana hu makanan aliya Allah zai ba shi wani rabin ko mutum yana son zama gwamna ko dan majalisa ko kuma mutum yana son ya zama ya sunan ɗayan ciyama Mm, ban san sunansa ba Mm, to mutum ya ta yi kada ya faɗa da kowa kar ya haɗa yan jagaliya ba rigima warafana wa makanan aliya adadin da yawa ai adadi mai yawa ai adadi kaɗan idan mutum ya ajiye aiki zai shiga neman wani abu to a dai rike salati ga annabi da warafana wa makanan aliya sai karbar kwamishina to kai ta jan salatin fati ba yankewa warafana wa makanan aliya a ba almajirai a raba dubu ɗari ɗari a raba yawwa ba su su ta yi kai ma kai ta yi kullum kai sallah duk mai son ya zama babban wani rabu ne rike wa rafana wa makanan aliya sai yi auren ta ya karanta adadin nan na yawa kuma ya rike bayan sallah ta sallah in yi ya karanta ɗari da sha ɗaya Allah zai ba shi in kuma Allah ya baka ka tsaya ka yi taimako komai ya yi daɗi a gida na gari karka je kai ta wara kwana kuma kai ka wara kwana mu kuma ka mai da mu ko kaskas na ku ba daɗi mai ta yin hidima mutum ya je ya haye can sama sai fetur ya yi wahala Mm, ba fetur ba ruwa ba wuta ba lafiya ga bindiga to don allah ya zami Mm, idan muka gaji an- an jama warafa na ai kyalewa ma mutanen ƙasa suke yi in an jama warafa na ka tafi can ka je ka kawo sama a abuja ko kai wani guri ka kyale bayan allah ba sai mu zo mu ja fadan dama ba kuma wallahi kuwa ya kusa mu fara haka Allah ka kiyaye saboda haka duk mai nema wajen Allah ne shugabanci da mulki na Allah ne kan mutum ya yi baya mutum ya nema amma a rike salati ga annabi duk wanda zai ce maka ba kyau salati ko ba kyau salatin fati mugunta yake ma baya so ka samu ne rabu da shi kai ta maka salatin fati ka gani mu da shi ka ga makaryaci kai ta salatar fati duk mai neman wani abu ko gwamna ko mai ni ba sai ka zo ba ga sannan na na ba farafa ana hukumar ba wa almajirai a ta yi kai kuma duk gurbin sallah kai ta yi in ya so ka gani ƙarshen ta ma a zo a yi antifati kawai ka haye ai kai salati ga annaba ai an samu in dai an tafi dai in Allah ya yarda shekara yau ranka wanda suka tafi maka ji daɗi za mu ce a yayi warafa na huta yi amma in muka ji ba daɗi ka san mummune da haƙuri mun yi haƙuri mun kuma haƙuri mun kuma haƙuri to gashi an zo ƙarshe dai to idan aka kuma tafiya muka ji ba daɗi to bayan fadam dama mu kaɗai muka san abin da za mu ja kuma Allah ya taimake su duka ya ba su abin da suke so mu dai ya ba mu namu muna son annaba Allah ya ƙara mana na'am أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن حدينا وممن حدينا واجتبينا na'am إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗancananka da muka ambata muka ya rasulallahi a gani allazina an'ama Allahu alaihim sune waɗannan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ni'imta a gare su da su wato minan nabiyina na daga annabawa su ne manyan honorable kenan annabawan da muka ambata honorable ɗan halara Allah min zuriyati adama su ne manya-manyan da muka ni'imta daga annabawa a zuriya annaba adamu wannan ma hamalna ma'anuhin da waɗanda muka ɗauka a cikin jirgi tare da annabi nuhu ba su zama sun lalace ba su ne wato ainihin annabi ibrahimu da 'ya'yansa da irin su samu da sauran wanda suka bi annabi nuhu duk 'ya'yansu ne suka fito aka haife su wa min zuriyati ibrahima haka nan daga cikin waɗannan haka ne imta dinnan daga akwai zuriyar annabi ibrahim shine su isma'ila da ishaqa da yaqubu da yayayansu wa min wato wa isra'ila da kuma zuriya ta isra'ilu shine mai tafiyar dare ko an ce shine yaqubu wato shi shine yake cewa isra'ilu sannan Allah tabaraka wa ta'ala da sauran 'ya'yansu kuma irin san Musa dan suna ciki su Haruna su Zakariya su Yahaya su Annabi Isa wa mimma hadaina wa mimman hadaina washtabaina daga kuma waɗannan mu- jumlar su daga waɗannan muka ainihin shiryatar da su kuma muka zaɓe su muka ba su annabta da manzanci idza tutla alaihim ayatul rahman sune waɗannan da dan tsananin imani in aka karanta ayoyi na ubangiji mai rahama harru sai su sulme sujjada suna masu sujjada ga Allah wa bukiyan suna masu kuka a cikin sujjada su dan tsoron ubangiji alhamdulillah
Allah ba su